إمام على العالمين وسلم وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب يا مسلمين يا hakika musulmin duniya da ba ta iya yau sun kasance suna shiri da tunkirin fuskantar karfafa bako shi ne watan ramadana duk musulmi na kwarai duk musulmi na kirki yana tunkawa ta musamman kuma yana ba da himma da tada kuɗi na musamman don fuskantar wannan babban wata wata alhairi wata albarka shi ne wata rama shi yasa ya zamanto da cikin hanyoyin da mazaɓar suke yi sai su da cewa ya wani ga magana ya fito tsoro irin halatta ya wani da hutar da wani shi da hutar da shi da wani samun yin bata kuma da ya da an gama da an mutu a wani wata ne kuma kuma a rubuta mu da wato zaiwa a cikin wannan farkon wata da zuwa farkon hadini ya Allah ka alta wa kokari Allah ka alta wa himma Allah ka alta wa gajewa akan yi ibada a cikin wannan haka magabatan su ke roƙon Allah dan yake da kowa saboda sun san maganar wannan wata da kuma abin alheri da ke ciki kuma da rahama da tausayi da jin kai da yafiya da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake saukarwa a cikin wannan wata kuma Allah yana yalwata arziki na masu arziki a wadanda ya ta fara da shi ya fara yalwata shi Allah yana sa ɗauye shi da nuna su taurin kai manyan wannan shi da nuna su kuma taurin kai a wanda Allah ya ce a yau su farkon wata da yake da kala da tun musulmi a duniya ya yi wata ba wata alkhairi ne kai ta kai ga Allah ya karanta a cikin ko ta kura Allah ce ba na so mutane su yi aikin da za su yi wuta a cikin wannan wata da ya gaba sai an bi a kankan su da baki ɗaya musulmi babu wata da ya taɓa shuɗewa a gare shi irin ramadan amma wanda akwai babu wata da ba sa so suke kin su suke gaba da shi ba sa so suke rubuta ramadan wallahi duk wanda yake zuciyarsa a cikin take da hukunci da damuwa da ɓacin gari da rashin walwala a wata ramada in yi da karatu da ke hukunci na amma duk mai imani zai ce yana son wata saboda yi a albarkatu da alkhairai da Allah ya yawata kuma a ɗabi'a ta hankali da tunani da kyau duk lokacin da ɗan ɗan zai samu alheri a abu zai samu albarka a yadda kwaɗayi zai samu wata saboda alherin da wata yake da shi da albarka da yake tattare da wannan wallahi ba sani ba shi wata ala da ta fara ta wallahi ba sani ba shi wata ala da ta ya yi ba wata kila sadaka da Allah ta yi da dini da za ta ba amma wata kila wannan sadaka da Allah ta za ta ta dini ta Allah da yin sadaka da Allah ta da ya ta yi sadaka wata kila wata kila ta ne wannan mutane da yin da ya ta Allah ya ta yi ba da za ta zika cikin shi ne musulmi Yeah, mutum shi sosai da yana da gaskata da wani ne lokacin da aka tana da wani kuma ba wani da wani ya wani ba idan za ka haɗa da yanka ai za ku yi ke gida wata da gara mutum da abubuwa da ake yi da na tare da gida idan wani ba kuma mutum zai zo wani ba wani sarari ko wani shugaba ko wani aboki ko wani gwamna ko wani shugaba kaza ko wani kaza zai zo wani gida ko wani shugaba ko wani kaza zai zo wani gida ko ya taho ku shuka ku shirya don karɓansa da hanyoyi biyu ku nuna wa Allah ku gode masa don gane da wani alheri ne ta biya ku yi wani za mu da yawa ba za mu da ne ne ba da kowa yanzu da cikin da ne mara ba ne wata ne ko ba ko wata jura ta kashe ra ku da wata jura ba a ba da wata da ba wata ne ko sai ne ne zama Allahu akbar akwai waɗanda su kuma suka da ne suna so suka rubuce shi amma suna da wani Allahu akbar akwai mu da yawa da yawa da yawa suna shi ne za su yi magana a wala da za su yi shi a cikin gaba da za su yi shi yawon da su da wata wata yana su isa wani magana ya Allah idan ka rubuta wani mutuwa Allah ka sa da wata arziki muna cikin rahama a cikin gaba muna cikin jin yanka a cikin gaba muna cikin nutsuwa a cikin gaba ya rabu da alaƙi ya Allah ma da ana da rasu da kama da kama shi da saurara mana ka daga mana ya Allah ka sa mana a cikin masu rahota mu yi shi wa kan kai mu sha wannan zafin rana dan kai ya wani gidi mu bauta maka dan kai mana abuwa dan kai ya kai mana dan ka rarraba da mana ya koyar mana musulmi mutane wanda ne albarka Allah ta baraka ta ala yana muku albishi da yana muku guguguni da alana kuma yana da guguguni wuta kamar da hadisi da yake yi ba da kuma wata rana wata rana wata gafara wata ainihin da'a da wata ne da ake samun kusanci zuwa ga kwamiti ta ba da ta hanyoyin da ba suna da yawa hanyoyin shirin kuma suna da yawa wala ba na ko mutum da iskanci da ya shiga ci yawan ba da cin ya yi da ku je gidan ka ku ku je gidan giya ku ba sa cin kuɗi mata da suke ba da kansu suke sai da kansu suke zaman kawanci suke zaman tsiya idan ramadana ya zo suna cikin wani ciki shi ne ya yi magana da saboda ba su damuwa قلت وذلك انك جماعه التي اريد فعلتني ولا الذي هو قول التي تبارك وتعالى ويبني ولد لنفس دون da me za mu fuskanci shi da zuwa manya-manyan shaguna muna sayan katan-katan na kayan lemuka na shaye-shaye muna cika katan muna cika bud-bud da motocinmu da cika suto-suto da kayan lemuka ko da zuwa da tara kayayyakin abinci na alatu da jin daɗi da morewa da ke cewa da sayan katankatar na kaji ana ajewa a firiji an ce maka wata ramadana wata ke ce cin abinci ne da wannan za mu yi wa ramadana tare da kayan ciye-ciye da kayan shaye-shaye ka je ka yi shaguna da wata ramadana ma da yadda ake cinikin alawa alawa alawa alawoyi da ake cinikin kaza ake cinikin kaza kayan jin daɗi da morewa katan-katan da kifi katan-katan na takaitun nama katan-katan na wanda shi na mujana da yau yau wata ko mujana da ce akwai wannan da ake canza kayan mutum ma na baki daya a zuba sababbi su ko da dafa abincin ba ko kuma da ɗaukan hutu a wajen aiki saboda albarci akwai ma'aikatan da saboda wata wadata baya son wahala sai ya ɗauki hutu ya zo gida ya kabanci ba wai ya ɗauki hutu don ya karanta ƙwararri da yawa ba wai ya ɗauki zai samu halittar talatin da tarawih ba ba wai yake rubutu don ya yawaita zikiri da salati ko ya wata ake aikata alheri ba yana so ya zo rubutu a wata magana wata da rubuta ta ke tabanci saboda ba a cin abinci za a tabanci a haka ne karar da wata da gaci subhanallah da wani ashe shirin namu da muke yi shiri ne na cike ciki mu da aka ce mu rage abinci dan mu samu lafiya mu rage cin abinci dan mu rage nauyi ashe a yanzu ne za ku ci abinci a wannan wata mai zuwa kana cin naman da da baka ci kana cin kajin da baka baka ci kana shaye shaye kayan zaki da baka ci shekarun ka suna tafiya kana tara maka kayan zaki da bayan zaki ka ce da ki kanka ka nemi shawarar likita kuwa wa ya gaya maka tanadin da ake garba da tanadi ne ce ce a na yi wannan bayani ne saboda hali na mutanen mutum ya kashe kuɗi barkate na yin wannan tanadi amma bai tanadi ba da rauni ba bai tanadi ya rike ayyukansa don ya samu ya halarci tarawih da manzo Allah ce duk wanda ya yi sallar tarawih ba bai bai wani ba man kama ramadana kama ramadana ya tsaya a wata ramadana ya tsaye wata da zafi ba ya bai gobe kuka ya bai ci bai ba wanda ya ke cikin tarawih ba wanda ya tsaya ramadana da ba ne imani da imani Allah ya kuma da zuwa da waya. Kada wannan tsarin ne rage ayyukan irin karamu da ta wuce gaba wallahi idan kai da imani da ibada wallahi wata da ta kai duk ne Allah ya yi to da abin kuma ta kai zaki amma ka cika cikin kadan ka kasa zuwa karamu saboda ka je kai tsayayya mutum ne saboda alfahari sai sa masa abinci kada ko da ko mata suna gaya mana kamar ma zuban da hawaye sai sun tada iyayen ana cewa a take da a take a yayin da yana da talakawan da ba su da masarar da za su ci a yayin da yana da abokanansa da ba su da tarihi a gudanar da za su kare shi kuma ba kire ta wallahi amma zai iya sa a dafa mai abinci kala goma sha kala kaza masu ɗan dama dama ne kala bakwai a yi wannan a yi wannan kuma dukka gaba ɗaya ɗan taɓa wannan da ɗaya taɓa wannan da ɗaya taɓa wannan da shi gidan cikin ya cika ba yadda za a yi yana kaiwa su bai abinci ya rufe yana akwai abincin da ba ma ya iya yin awa ko awa ko bayan ya shi kuma ba ya da ƙadar da zai ba ba ya da makotar da zai ba su daga shi sai shi ne ya yanka subhanallah alazim ba a hada ka ci ba ba a hada ka sha ba amma ka ta aika kar kai annoban zaranci mata suna lalata abinci a ramadan ana barkatar da mai wani yace wallahi jarkar mai guda nawa yake suke shan yawa jarkar mai da mutum shi kadai daga shi sai ya yanka sai shi kawo da matan shi amma jarkar ɗaya da kusan ruwa akan tuntulawa saboda komai sai a zuba wani abincin ka kana kan bayyana da wasu kudin wallahi ba wata alƙawarci ba ka je ka ga yadda mata suke zubar da taliya a dozbin ka je ka ga wurin wanke wanken mata yadda suke zubar da shinkafa ka ga lafiyayyen tuwon masara kalin ƙarfe kyau an ci kawai da mutanen sa wanda namu da sauransu da an bai shi kawai sai dai mai wanke wanke da zo ta wata masa ba wallahi ta zai aka ake yi wa cikin da yanzu yanzu wannan shi ne abin da za mu nuna wa Allah saboda ya ba ku da ta a yayin da ɗan kuma su da abin da su da zafi shi a yayin da ɗalibai da suke makarantu mu ba su da abin da su a yayin da mutane a makota a masallaci ba su da rukami har yanzu har yanzu a kasar bahaushe ko kula da ni har yanzu ba mu daina wawa a kan raba da biyu ba babu wani masallacin da za ka je kana raba da biyu a ce ba su za a ta miko maka hannu za a ta miko maka hannu to wani kana da biyu mun ni biyu da wani sai aka ce da karama a masallacin biyu domin ni ne da dubu hamsin da hudu dubu hamsin da biyar dubu hamsin da bakwai buhu gida da gida mai kilo ɗari kilo ɗari ne ake ba za ka iya ware dubu hamsin da ka za ka sai buhu gida ka ake a gidan ka kullum rana ka da ta ɗaukar kwano da kwano da kana zuwa masallacin ruwa suna buɗe baki da shi kana samun lada yanzu ba za ka iya ba amma ka je ka sayo lemu a dubu ɗari ka je ka sayo kaza a dubu ɗari dibino da za ka raba a masallaci ba ka da shi da mutane ne ba ka kulla alaƙa da wani gidan biyu a wata ba da kullum za a dinga kai maka kurkura da ana raba a masallaci ba kai wannan kana da wani to wannan shi ne tare da yake kamata mu fuskanta ba ka kuma yau kanka tare da lafiyar jikinka ba da za ka rage nauyin ka ta sallah ka ta ibada ka ta salati ba kai tare da kullum izu nawa za ka yi ba a karatun Qur'ani wanda babu ibadar da za ka sama da karatun Qur'ani a cikin wannan شهر القرآن ما ينزل من سكرة القرآن mutane da ake zuwa ita tilawa a ita tilawa a ita tilawa marayu nawa ka tana da za ka taimaka gidan maraya nawa ka girga a gudu ka ce in Allah ya sa da za ka zuwa sarar abincin su za su ga wata magana wanda shi ne abin da ake so su yi ta ne na ce babban mutane tanadi na ce babban iyaye tanadi na ce babban abokanai na ce tanadi ce babban mabuta wanda shi ne tanadi da ke magana ku ci daɗi ku ci mai kyau ku sha mai kyau amma ku wani wani abu ba wannan shi ne tanadin da ake so wani musulmi da kuma zama sanin cewa karkata da zuwa hutu da yawan bacci a cikin wata magana ba wani kasa na da yawa duk wanda ya ce zan je na gaba zan je zan je tanadi man da na tura saboda in ji hukun da ke shiga gida na ta bacci ka ci ci kanka ba kai ba Allah ka yi ba wanda kace zan yi tanadi in haskaka gidana na mai ta sallah ta kiyamun layin amma wallahi ba wata bacci ba ne ko ba wata ɗaukar hutu a wajen aiki ba ne a kyaje a aiki ma'aikata sun talma a ma'aikatu a kawai wai ramadan wai ramadan saboda ramadan ta yi ka soke wajibi wai ce maka idan ana ramadan ba a san ka hannu wata kada wai ce maka idan ana ramadan da kai su bi ba a ba a ba a aiki kuna jawo mutane zagi kuna jawo mutane karatu kuna da tsaro da duk mutumin da ya iya je ya aiki saboda wata ramadana ne ya yi kwanciyar sa a gida da mace ai ramadana ne ba zan zai yi wallahi haramu kake ci saboda gwamnati ta sayi wannan lokaci daga wannan abu ne ta sayi da an sayi mafiyarka kuma ana zuwa da bukatu na aiki akwai takardu akwai kaza akwai kaza da zo ta tsayarwa da mutane ayyukan su saboda kada da kwata a wasu da yawa daga cikin ma'aikata akwai masu wata akwai da suke da su kunna ya su sai su kwanta da kuɗi su tabbaci a wasu masu sauraron kowa kuma ni magana suka ce da magana kai ka ce wata duwa ya da cewa ya zalunci nara ku ji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala ya ku yan uwa na musulmi daga cikin abubuwan da ake fuskantar wata magana shine mu yi kokari kada wata kurba ta rama a jin kai a cikin wannan wata ta kuce mana duk yadda za a yi duk inda ake sa hannu na alheri to mai kokari ka sa hannu na alheri a cikin wannan ko shi yasa wata baka kullum su so ne su duk inda ake sa wannan lada ya je ba a ya je ba a ya je ba a kai ne taimakon marayu kai ne taimakon makota kai ne taimaka wa iyalinka ka yalwata musu kada ka kwatanta musu ka taimaki yayanka su ji canji su ga canjin kaza su ga canjin kaza a ga a masallacin ka samu da canji kada ka ayyuka a kai saboda kai ana binne duk wani aikin lada a wani magana min kana da da ina min kawa ake ba da yawa ba to kaga dole bai tare da mu yawan ta ayyuka a kai wata mata take ce min shekarar jiya malam na so in taimako ba da taimako fi sabilillahi rarraba abinci amma ba zan iya raba shi yanzu ba dan yunwar da ake fama a ƙasar da za su cinye abincin na kuma ba za ta iya zo ta ce ni kuma so da ke a yi a ramadana mutane su cin samu lada ta ce Allah ya fi albarka amma in kin bayar yanzu ba suka cinye ka kuma ba za Allah zai daga baki lada ko ba kin ba da wata ramadana ma'ana a shi akwai rubun lada ka ba wa talaka ɗaya buhun shinkafa ya yi wata ramadana wallahi a gidansa kaɗai sai ka samu aljanna amma a banzan bazara idan kun tashi biki da aure miliyan nawa kuke kashewa a banzan bazara wani ya ce ya je gidan biki wani gari wani ya gayyace shi biki wani gari a hotel din da suka kama duk kwana ɗaya naira dubu ɗari na ce a ƙasar da ya ce wani ɗari kuma an kama hotel da duk aka kama shi ɗaki ya fi ɗaki ɗari biyar yace jirage jirage private private da aka dauko cancan da ake cancan da cancan da cancan da duk aka kawo kawai su kuma da aka kai biki aka ba wani yace da mati wanda wanda aka ce miliyan da za a kare mawaki ka za mawaki ka a auren nan an kashe ya ku miliyan da ka ce kuma ya rika ce ɗaya guda ɗaya ɗauka ya rika yarinyar da za ka iya samun gidanta a ɗarigar waya ne ana son lafiyayya kyakkyawa son kowa in wani ya saba ne a rigar bulan da ta sare ta a ƙauyen da za ta sare ta biduni ayyuka ka kawo ta birni ta ci abinci ta haske ta yi kyau amma ka je kana kashe kuɗin ka aiki banza dan ba dan Allah ka yi ba Allah ko ba zai ba ka lada ba to ga wurin samun addini ku sai tireloli na shuga ku raba mutane ku sai tireloli na shinkafa ya masu